بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيء قبل كراتم نلتاكم عوائق الطلب ابن برجس رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذا متاشي العائق الثالث كتنغا تأكو tarnaki na uku ganuwa ta uku da take tare mutum ta hana mushi samun ilimi ko albarkar ilimi a Allah wa iyaku malati al'ikimadu al'alkutubi duna al'ulama ɗalibi ya dogara da littattafai ba tare da ɗaukan ilimi gurin malamai wani shi ake kira ta shi yi ko da littafi ya zamanto shi ne malamin shi تشيخ الصحف to a'iqun ne wanda yake fa'al kwarai ga ɗalibin ilimi kar mu tsawaita sharhi yara ba'du talabati min nafsihi qudratan ala akhdhi al-ilmi min al-kutubi duna ar-ruju'i ila al-ulama'i fi tawdih ibaratiha wasu daga cikin ɗalibai suna gani ana ba gani na wahani yana ganin cewa a ƙwariyar kanshi yana da dama ana akhdil ilmi min al-kutub cewa zai iya ɗaukan ilimi cikin littattafai kowane kalan littafi ya buɗe mudawwana ya kwasa abin da ya kwasa ya buɗe muhalla ya kwasa abin da ya buɗe mahuni na ibnu qudama ya kwasa abin da ya kwasa ya halatta ya haramta yanda ya ga dama a ce mushi wane ya ce kaza ya ce hum rijalun wa nahnu rijal ya la khabari yana ganin zai iya komawa zuwa ga wa'annan wato zai iya buɗe littattafan nan ya kwashi ilimi dunar ruju'i ila ulama ba tare da ya koma gurin malamai yayi istifsari ba fi tawdih ibaratiha gurin fayyace jumloli da maganganun da ke cikin littafin wa halli mushkilatiha da warware abubuwan da suke masu rikitarwa mushkilat ta cikin littafin wa hadhihi thiqatu bin nafsi da'un qalama ra'ayna sara'ahu mambudina ya ce wannan fika amincewar da mutum yake da shi da ƙwarin rai ɗin nan ɗalibin da yake da wannan to wani kalan ciwo ne wanda mun jima muna ganin wanda ya kayar azube a ƙasa sara'ahu wanda ciwon ya kayar sara'a jam'i ne na sari'a kai ko a sari'a wanda aka ka da shi fa'il ne da ke zuwa da ma'ana ismu maf'ul to jam'in shi jam'in sai a ce sara'a kamar da Allah ya faɗa kan adawa ko sar'a ka annahu ma'ajazu nakhlin khaliya mambudina an watsi da su can gefe wato sun dawo yanzu laisu min al'iri wala min an-nafir da suna da wato ainihin bugun kirjin cewa ai su ne malamai ai kaza da zaran an fito an ragargaje su da hujjoji za su ji kunya koma gurin malaman dan sun zazzage malaman sun ce jahilai ne su koma su zama jahilan na gaske واضح شنو منبودي وعن عداد أهل العلم مبعدين كما دقى واتو لساف ما أبو تائل ميسو أن ينسى دس بس تكل لساف ما لم ما أكثر خطأه تكس قرن سياي يوا وأبعد نجعتهم كيون سياي نيسا sun yi nisan kiwo an gane hausa larabci akwai shi a ce abadan nuja'a ma'ana yayi nesa kiwo ma'ana yayi nesa da gaskiya sai a ce ai sai a ce wani yayi nisan kiwo an gane ko wa ashna'a tanaqudahum warwarar junansu yayi muni kwarai da gaske to wannan af'al da ta'ajjubi ce ai ko قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام duk wanda ya nemi ilimi zai zama malamin fiqhu amma cikin ƙwaryar littattafai kawai to zai tozarta hukunce hukunce shine kamar misalin dazu ya kwamutso can ya gwamutso can ya haɗa can ya caɓo can ya kwaɓa can ya ce haramu ne shi kuma ba shi da isti'dad ba shi da tanadi ba shi da mumallikat da za su damar da shi za su ba shi dama ta malakar da zai iya gane maganar wani ko kuma ya fahimci zancen wani wa kana ba'dhum yaqulu من أعظم من أعظم البلية تشيخ تشيخ الصحيفة yana daga cikin mafi girman masifa mutum ya mai da takarda ta zama malamin shi ai alladhina ta'allamu min as-suhuf wanda suka koyi karatu daga littattafai waccan magana ta imamu shafi'i da shafi'i muhammad bin idris ibn al-abbas ko al-muttalibi al-shafi'i wanda yake shine ake cewa shine ya farfado da ilimin musulunci a karni na biyu karni na farko shine Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Adil karni na biyu aka ce ana kyautata zaton al-Imam Shafi'i ne rahimahullah ya rasu 300 hudu yana shekara 54 tunda mas'ala ta usulul fiqh shine ya tsara ta a matsayin fanni mustaqil cikin risala da littafin shi al'um da sauransu to bayan wannan magana ta zo cikin tazkiratu sami'i wal mutakallim bayan ya kawo sai shi ibnu jama'a yake cewa wa kana ba'dhum yaqul mubhaman ba faɗu waye ya faɗi waccan maganar ba to littafin tazkiratu sami' wal mutakallim a shafi na 87 wanda wallafa ce ta badaruddin ابن جماعة سنش محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة بن حازم الكناني الحموي المصري الشافعي يا رسول الله بقوي لتلاتين دا أكوى قصر مصر وين يا مكان سيرة جبال التي قال الفقيه سليمان بن موسى سليمان بن موسى الأموي كان مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل لكن غالبا مكحول الشامي ذاك كان شي مفتي الشام وفقيهها أبو أيوب وأبو هشام أنا ميلق بيدا آه ابن آه ابن أبي رباح عطاء يا ميلق بيدا تيوى سيد شباب أهل الشام يا رسول الله دا شاتر تو الفقيه سليمان بن موسى yace kana yuqalu la ta'khudhu al-qur'ana min al-mushafina mushafiyina mushafiyu yake a mufradin shi jami'in shi mushafiyun to la ta'khudhu al-qur'ana min al-mushafiyina karka koyi al-qur'ani a gurin wanda yake bude mushafi ya hada baki ya karanta wala al-ilma min as-sahafiyina kuma karka koyi ilimi daga wanda yake bude littafi ya dauki ilimi shi ilimi da koyo ne wanda annabi ya ce al-ilmu bil ta'allum mafi girman ilimi al-qur'ani to da ka shi al-qur'ani ana koyon shi ne da talaffu da dai malami ya karantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya koyar da shi kaji wani dan bid'a ya ce jibrilu shine dalibin ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha'ani ne annabi ya koya gurin jibril da nassin al-qur'ani mai girma nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna min almunzirina bilisanin arabiyyin mubin an fahimci wannan ai shi ma annabi ya koyar da sahabbai sahabbai suka koyar da tabi'ai a haka duk wanda zai koyi qur'ani babu harafi ɗaya da zaka koya da kanka sai ka je gaban malami ya koya maka to kar ka sake ka koyi ilimi daga wanda yake zai bude qur'ani da kanshi takamar shi ya iya larabci ya ce ya haɗa baki ya karanta to zai yi kwaba don qur'ani yana da akadimiyyar shi ina da wasu wato ainihin loko-loko da wasu kwat-kwat nashi sai wanda ya san na'am haka ba a koyon qur'ani daga wanda zai bude da kanshi ya karanta hakan nan ilimi daga wanda zai bude littafi wato ainihin ya ainihin karanta sai ce wa qala al-imam sa'id ibn abd al-aziz at-tannufi wa kana yusawa bil awza'i kana yuqal لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي الصحفي أن جليدا لحرب تنزامني كيو أما أدان أنت الصحفي وأن ذي بؤل للتافي كوي باترد معلمي الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي شيما آه وأن الإمام أحمد yace daidai yake da auza'i a gurin ilimi auza'i kuma shine faqihu sham a lokacin sa imam malik bal abu mushir abu mushir ko mushar ya ce ma shi wannan bawan Allah sa'id ibn abdul aziz wato sama yake da auza'i qaddamahu ala al auza'i ya rasu 197 dalibin wancan shi ya ruwaito waccan magana ta Sulaiman ibn Musa ad-Dimashqi sai ce kana yuqalu la tahmilu al-ilma an sahfi fakku koyi ilimi daga gurin sahfi mafhum ko wala ta'khudhu al-qur'ana min mushafi wannan magana ta zo cikin littafin akhbarul mushafina mushafina na ainihin al'askari nan ya kawo shi da cewa tashifatul muhaddithin wasu suna ambatan littafin da haka amma sunan da shi al'askari ya sama littafin akhbarul mushafina a shafi na 32 nan ya kawo juz'i na ɗaya safa ta shida zuwa ta bakwai to littafin dama asali juz'i ɗaya gare shi idan in littafi juz'i ɗaya gare shi baka cewa juz'i na ɗaya shafi na kaza ko in ka ce juz'i na ɗaya muhtamal ya zama akwai na biyu zuwa na uku ko na abu makamancin haka to juz'i shafi na talatin da biyu sunan mai littafin alhassan bin abdullahi al'askari abu ahmad wanda ya rasu ɗari uku da tamanin da biyu wa qadiman qila an jima ai da cewa ana abu ne sha'ira ce ta malamai suna cewa man kana shaykhahu kitabuhu kana khata'uhu aksara min sawabi wurin karanta sai ga ina ji wasu na cewa man kana shaykhuhu kitabahu la man kana shaykhahu kitabuhu alkitabu shine ismu kana shaykh khabaru kana an gane ko ina ismu kana muakhar ne khabaru kana muqaddam man kana shaykhahu kitabu yani man kana kitabuhu shaykhahu duk wanda littafin shi ya zama shine malamin shi kana khata'uhu akthara min sawabi min sawabi to kuskuren shi ya ku daidai din shi yawa zai yawaita shirme da sauransu zamu zo mu je sharhin wannan magana ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال أبو حيان النحوي محمد بن يوسف ابن علي ابن يوسف ابن حيان الغرناطي أن يفيش أريشد دهم سند هؤلو يا رسول أري بقي دا أربعين دا بير متمن كسر أندلس الله يجب أن شد غافرة ربما لمن تفسيري نيدا كما تراجم العلماء دا أبن دي شافي لغة دا ثورا صدما حديثي دا وانو بيتين شي سرر أه؟ 654 aka haife shi ya rasu 745 ga baitin shi shahararre yake cewa ya dunnul lughumru annal kutuba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم وترواءة تصيرا يتي يظن الغمر بك إن جاهلينا تمانا أن الكتب تجدي تكرنت تهديكو ويرواء تكرنت هكذا بك إن جاهلي وتو الغمر باوي نوم الجاهلي بآآ جاهل فحسب جاهل بليس jahili filis kenan shine al-ghumr tunda asali aka ce kalmar ghainun da mimun da ra masdari ne na yawan abu yawa shi yasa kuturub ko ya kawo shi cikin musallas da al-maghribi ya wake shi da cewa al-ghamru ma'un ghazura wal ghamru hiqdun sutira wal ghamru dhu jahlin sara fihi wa lam yujarribi jahilcin da mai shi jahilin bai ma gwada cewa shi mai ilimi ne ko jahili amma yake jin cewa shi ya kai ya kawo to bakin jahili yana tsammanin annal kutuba tujidi littattafai za su wadata aka ce ajida yani an taga nafa'an yana tsammanin littattafai za su ba da wata fa'ida aka fahmin ga wanda yake dan uwa mai fahimta sahibul sahibul fahmi li idrakil ulumi za su kai shi zuwa ga riskar ilmin muka ya fahimce su وما يدري الجهول هذا شيء كوشي ده جهول هذا شيء ده تفضيلية ده جاهل جهول زنزروت جاهلي بيسند cewa bi anna fiha ghawamid cikin littattafan na akwai wasu sarƙaƙiyoyi ba abinda suke a ɓoye a dukunkune hayyarat aqlal fahimi wanda suke rikitar da hankalin mai fahimta malamin ma sai ya wasa kwakwalwa sosai ya ɗau caji kan ya gano abu shi kuma yana bakin jahili sai ya ɗauka da ya buɗe ya karanta zai gano baiti akwai fito da abu fili mana an gane ko idharun uluma bi ghairi shaykhin idan har kana neman ilimi ba tare da malami ba dalalta an sirat almustaqim zaka bata daga kan tafarki madaidaici wa taltabisu umuru alayka al'amura za su rincaɓe maka su rikice maka hatta takuna adalla min tawmal hakimi har sai ka kasance ka fi tawmal hakimu bata wa ma yudrikum man tawmal hakim Taumal Hakim ikon Allah babu lokacin da zamu dogon magana a kai wani likita ne shahararre wani hajarin yana cewa la'alla shine Tawma bin Ibrahim wanda ya rasu 724 ba mamaki yace shine malamai suke faɗa akan shi to shine baban shi likita ne da baban shi ya rasu sai ya shiga kawai yana duba littattafan ya je cewa ke da matsala kaza ce to na gani a rubuce maganin shine kaza bai je ya koyi likitancin wani mutum ya zo ya ce maman shi ba ta da lafiya tana fama da matsala ta rashin gani menene maganin da za a ba ta sai ce bari na dan bincika yana bin sai ya zo kan hadisin alhayyatu alhabbatu sauda shifa'un min kulli da to sai ya zama koda yayi kashi a gurin ko kudin ciwo sai ya ƙara ɗigo guda na ba'u sai zama ya ya zo kawai sai ya karanta alhayyatu sauda'u shifa'u min kulli da bakar maciji to maganin kowane ciwo ne je nemo baki ce bakin mace ce gashi na a rubuta duba za ni ta tadda mu je ya je sahara ya nemo bakin maciji ko ya nemo saɓar shi ya daka ya ba maman shi ta sha ta mutu to shi yasa abul hayyan ya wannan baita to ana cewa jakin yakin da kan shi wai yana cewa duk da magana ce ta udaba'u su ba da abu da ma'anar abu sa'abbara magana da ma'anarta wai shi jakin sai suke cewa kala himarul hakimi tauma law an safuni la kuntu arkab li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab yace da mutane za su min adalci ni ya kamata in hau kan bai gidana ba shi ya kamata ya hau kaina ba yace domin ni jahili ne na yadda jahil jahalun basir wanda ya yarda shi jahili ne ce amma mai ranka ya dade shi bakin jahili ne bai ma yarda shi jahili ba ne kenan na fi shi alheri da adalci za a mu ba za a hau kaina ba ni ya kamata in hau kan shi to wannan bayanan ma da sharhin su a karatu na gaba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace ayyo tara kenan ku